أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Laraba 22 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya daidai da 11 ga watan Maris 2026 miladiya a wani wata mai alfarma da muka saba muna karatun tafsirin Qur'ani mai girma a daidai wannan lokaci wannan cikin sautul baqara insha Allah za mu tashi aya ta 100 zuwa ta 101 Allah ta'ala ya ce awa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun walamma ja'ahu rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahu نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون Allah ya ce awa kullama ahadu ahadan ashe yanzu waɗannan ahalin kitabi duk lokacin da suka yi wani alkawari da ubangiji na baza hufare minhum sai wani sashi daga cikinsu zai su wurgi da alkawarin da suka yi da ubangiji su wurin rana alkawarin bal aktarhum la yu'minun bari dai da yawan su dai su imani bane walamma ja'ahum rasulun min indillahi a lokacin da wani manzo daga wajen Allah ta'ala ya zo musu musaddiqun lima ma'ahum wanda yake gazgata abin da yake tare da su na at-taura da injila na bada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah sai wani wasu wata kungiya daga cikin kungiyoyin ahlul kitabi sai suka yi wurgi da abin da wato ubangiji ya ba su littafi wara abuhurihim suka yi wurgi da shi a bayan bayansu ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su taba sanin wani abu da ubangiji saukar na ilimi ba wannan dai duk ubangiji yana ci gaba da gaya mana wato dabi'a ta ta ahlul kitabun nan yanda suka zama mutane ne wanda duk yanda aka alƙawari da su su kyauta tsakaninsu da ubangiji su ba da shaidan gaskiya akan annabawansa su girmama annabawansa to kuma wannan ba zai sa kuma su dau izina ba ba su ci gaba da wato tunkaran ayoyin ubangiji da kangara shi Allah ta'ala da yake cewa awa kullama ahadu ahadan ashe yanzu za a ce da yayin da wato suka yi wani alƙawari kowane irin alƙawari suka yi tsakanin su da ubangiji nazazahu fariqun minhum sai wasu sashi daga cikin su sai su sai su wato wurgi da wani alƙawarin su warware wani alƙawarin a wannan Allah ta'ala da yake cewa awa kullama wani ana kiran shi istifhami ne tambaya ce ubangiji yake wurgawa amma kuma ba wai da wai zumman wato mutum ya ba da amsa ba ana kiran shi wannan istifham ne inkari hakikanin abin da ake so shine wato ana kokarin nuna inkarin wannan mummunan dabi'a ta su shi za a kawo wato uslubi da ake yi a qur'ani wajen yin istifhami yin tambayoyi iri biyu iri uku ne akwai wanda za ka ga an kawo wanda hakika ne abinda sa aka kawo musamman da ya ubangiji yana hikayen wasu mutane to wannan abinda sa aka tambaye mutum shine ya bada amsa ya bada amsa wataƙila wanda ke tambaye ko bai sani ba ko kuma yana neman ƙarin bayani daga bakinsa to wannan shine ake kiran shi wato istifham ya ba akan ababinsa to aka zo kuma istifham kuma taqariri istifham taqariri shine tambayar da aka yi amma so ake ka tabbatar da abin da aka tambaye ka Allah ta'ala ya ce alam nashrah laka sadrak wa mu wato a hasaka maka kirjin ka ba so ake magana ce eh ya ubangiji ka saka maka kirjina wannan istifham ne taqariri to akwai kuma istifham inkari wanda shi hakikani ba wai so ake a tambaye ka ba so ake yi a ga a maka faɗan abinda kake faɗa abinda kake faɗa ko kake aikata maka faɗa ubangiji a wani lokaci ko ya zama tawbihi ko ya zama ibali tawbihi kin zama ana maka tsawa ne ibali kuma ana kokarin nuna maka abinda kake kai fa bai da kyau wannan shine istifham inkari kamar anan da Allah ta lake cewa awa kullama ahadu ahadan yanzu duk yayin da suka yi wani alƙawari wannan ana musu inkari ne ana ga musu abinda kuke ba ku kyautawa wannan kisa ubangiji ya yi musu wannan tambaya ne Allah ta'ala bai ce a kullama wannan hamza ce ta istifhami amma sai ƙara wawun a tsakiya awa kullama to malamai wajen wajen malaman da irabi malaman nahawu sai suka dinga wato tattaunawa akan wannan wace wace irin wawun ce a can bayan mun baro fa'u afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun afa kullama yanzu ko an kawo wawu to wannan wata irin wawu ce sai ba wai bai alkitab wanda duk kusan shine jagoran malaman nahwu baki da yake cewa wawun a wurin nan wawun ce ta ta to tabawul abr wata take hada tsakanin jumla da jumla to wannan sai ce wannan wawun wawul abr ce ta istifhamiyya ta shige ta asali wa kullama to tunda an kawo hamzatul istifham shi kenan aka ce awa kullama wannan shine abu da shi a wato ibn siba wahi ya faɗa kuma wasu daga cikin malaman lugha da yawa sun kaɗi wannan maganar tasa tun daga kansu ibn atiya al-andalusi har zuwa kan ibn al-jawzi abul faraj a cikin littafin sa zatul masir wasu daga cikin malamai suka ce wato wannan wawu din za'ida ce ƙari ce wannan al-akhfa shine faɗa cikin ma'anar qur'an din sa yace wannan wawun din ƙari ce asalin sa a kullama amma ƙara wawun din imamu tabari bai karbi wannan ra'ayin ba saboda shi imamu tabari a cikin mazhabinsa shi shi a qur'ani babu wani abin da yake kari yadda su ma laraba nan aka ce kari aka fashi da yake kari ba yana magana wai ba ma'ana ba baki da a dole sila ne wanda yake na karfa zance sannan kuma wasu zai iya zama kuma zama a ce wanda babu din isti'nafiya ce wannan magana ce mai tsawo amma da galibin malamai sun fi cewa wannan wawul abab ce abinda na kawo wannan maganganu saboda wani mutane su gane cewa hatta ilimin larabci da mutane ake gani ilimin larabci da ka'idojinsa to qur'ani ta qur'ani ne aka wato fitar da wannan ka'idojin da aka zauna masana da suka zauna galibi a qur'ani suke zuwa yana da ba musu gaddama shine wato zama kaman alƙali ko kotu da ake zuwa su sai ba wai in za su je za su yi magana kan larabci ta can qur'ani suke zuwa sai su yi kama hujja da maganar ubangiji sai su yi da ko qur'ani ko sunna amma da galibi abu da malamai suka fi tafiya shine magana shi sai ba wai cewa wannan wawan wawan Allah ce a kwatan kwatan ta kamar fa'ul amr din ita ma a can baya da muka baro shine afa kullama ja'aka rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum a can baya ma an baro afa tatma'una an yu'minu lakum wannan duka a tut'imuna a tatma'una an ce afa tatma'una asalin sa a tatma'una a ƙara wannan fa'ul nan ko dai istilafiya ce ko kuma wawul abab yadda shi sai bawahi ya faɗa ana Allah ta'ala da yace musu awa kullama ahadu ahadan yanzu wadannan ahal kitabi haka za su rika yi da yayin da suka yi wani alƙawari kowane iri ne ahadan aka mushi wato aka yi ba ba ka mushi alƙalam ba dan Allah baka kowane alƙawari suka yi inda da ubangiji suka yi to ba su ba za su ba za su wato cika ba wasu daga cikin su za a samu ba za su cika ba na bazahu fariqun min fariqun min waqti wani sashi daga cikinsu wata kungiya daga cikinsu inda ke na maka cewa ana iya samun wasu daga cikinsu wanda za su cika alƙawarin amma dai galibi ba a samu da yawansu ba a samu suna cika alƙawarin da ubangiji ya yi da su Allah ta'ala ya ce na baza hu fariqun minhum wasu daga cikin kungiyoyi kungiya daga cikin kungiyoyinsu ko gungu daga cikinsu su sai su sun yi watsi da wannan alƙawari annabdu shine aqab shine kai watsi da abu shine a farko amma anan ba wai duk koyi watsi ba wannan watsi ne da yake hukunta wato warar alƙawarin baki da an warar sun warar alƙawarin da suka tsakanin su da ubangiji ubangiji ya ce ku yi imani da bazala ba za su yi ba zai ce ku yi ku dauki abinda ubangiji ya ba ku na dokoki ba za su yi ba ubangiji ya ce wa kullu lati husna ba za su yi ba an ce kaza ba za su yi ba an ce ku yi kaza an ce kar ku yi kaza sun yi an ce kar ku je ku yi su na kifi da waye da sauransu sun yi sun yi abin su da wannan shine abin da ubangiji ke cewa duk yayin da suka alƙawari tsakanin su da ubangiji cewa ku rike alƙawari na kar ku kar ku wato warware shi to sai sun ka samu sun warware za su warware wannan shine wato wurgi da shi da itafin Allah da suke yi wato za su warware alƙawari kamar yadda su qatada ibn da'awat sadusi da kuma abdul malik ibn abdul aziz ibn juwayy suka fasara daga cikin abin da suka inkari na alƙawarin ubangiji shine abin da abin da wato muhammad ibn ishaq ke kaitowa akan wani mutum da ake shi Malik ibn al-Bayt Malik ibn al-Bayt ko Malik ibn al-Sayf da ana fada daga cikin Yahudan Banu Qainuqa Muhammad ibn Sa'd ibn Magazi wa sai yake ruwatawa da isnadin sa zuwa Muhammad ibn Abi Muhammad maula al Zaid da da majhul ne shi yana ruwaitowa daga Zaid daga wato Ikrima ko Sa'id ibn Jubayr daga Abdullah dan Abbas Abdullah dan Abbas yake cewa wannan wannan aya tana ishara ce zuwa ga abinda shi Malik ibn al-Bayt din nan yayi na laifi yace malik ibn ubayy hina bu'itha rasulullahi wa dhakara lahum ma uqiba alayhi min al-mithaq wani mutumi ne shugaban qainuqa na yahudawan da ke madina aka ambata lokacin aka aika manzo Allah sai aka ambata musu manzo Allah ya ambata musu abinda ubangiji ya rika wa dhakara lahum ma uqiba alayhi min al-mithaq manzo Allah ya ambata masa abinda ubangiji ya dauka tare da su na alƙawari wa ma ahida Allah ilayhim fihi da abinda ubangiji yayi alƙawari da su akan idan manzo Allah ya bayyana ba su ba da wannan shaida da gaskiya qala sai shi wannan bawan Allah ya ce wallahi ma a'ida Allah fi Muhammadin ahdan ce wallahi tallahi mu manzo Allah Allah ta'ala bai mana wala alƙawari tsakanin mu ba cewa Muhammad ya zo mu ba da shaidan shi wa ba wa ba ukhadha alaina wa ba akhadha lahu alaina mithaqan ko bai taba daukar wani alƙawari tsakanin mu da shi ba yana fadin haka shi kenan sai Allah ta'ala ya sakar da aya aka kunna ma ahadu ahada dan yana maka cewa wannan abin da suka yi zalunci ya faɗa kuma ƙarya ya faɗa kuma wato shaidan annabtakan manzo Allah wato tana nan bado bado altaban su tana nan kuma bado bado a manganun malaman su da suke lakana ma junan su sun sani sun sani kamar yadda suka san wato iya ƴaƴan su ko ba fiye da yadda suka san ƴaƴan su sufan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala sai ce bal aktharuhum la yu'minun ba wai alƙawarin da ya ba a yi da su ba ai alƙawarin da su wurgi da shi suke yi bari dai da yawa su su imani ba wannan shi ma bal ana kira shi harafi na al'ibram ko abbar wato harafi wanda yake wanda wato yake nuna an bar wani abin da aka fada a farko an kama na biyu wanda shi ne abbar ka baka ce na ci na sha ruwa a'a na sha lemu to kaga yanzu ka bar wannan ruwan da ka fada ka kama lemu wanda ka share wancan magana ta farko wanda shi ne bal ma'anan bal sai dai wani lokaci yakan zo da ma'ana ko ibbali ko zo da ma'anan intiqali yakan zo da ma'anan ibbali shine wato ya zama ya ka soke abin da ka faɗa a baya ce na sha ruwa a lemu na sha to kaga ka soke cewa babu ba ruwan ka sha ba lemu ka sha wannan ibbali kenan ko kuma ya zo da ma'anan intiqali intiqali shine wanda wannan kawai kana nuna cewa shi wancan abin da ka faɗa a farko to yanzu lokacin shi ya kare yanzu kuma an shiga an shiga wani mataki kuma to wannan shine adabul intiqali wasu mutum malai suka ce anan Allah ta'ala da yace nabazahu fariqun aw qul ma ahadu ahadan yanzu ko bi wani alƙawari idan suka yi tsakanin su da ubangiji nabazahu fariqun minhum a ce kawai sai su rinka wato wato warware alƙawarin suna wurgi da alƙawarin da suka yi sai to bal aktharuhum la yu'minun to bayan sun yi wannan to wannan ma sun wuce wannan yanzu yanzu sun wuce gaba ma kawai bari dai ba ma kun tsaya na bari ai sun ma wuce nan sun wuce ma sun koma ba su imani ba sun koma sun je sun rungumi kafirci wannan shi adbar a rinki kali ko kuma ya zama adbar a nan wato balin abi ma'ana lakin ubangiji yana faɗin cewa lakin na tsaruhum la yu'minun a kawai dai sai zama istidrakiya ce bal tana zuwa da ma'anan lakin abinda ake magana sai zama wato abinda Allah na cewa ne a amma dai da yawan su ba mummune ba ne dan yan da baka ce wato ana isa mu wasu kadan wanda suke mummuna a cikin su amma dai da yawa ba mummune ba wannan shi ya zama muka ce bal ma'anar shi laki ma'anar wato bal anan lakin amma dai abin da ya fito wa fili shine wato ubangiji yana bada labarin cewa da suka yi zama al'adar su ci al'adar su kenan warware alƙawarin ubangiji suna warwarewa ko yaushe sai ya zama ma ba su tsaya ba a warwarewa kaɗai ba to wannan ya kai su kafirci to wannan shine isa ubangiji ya kawo wannan bal anan bal aktsaruhum la yu'minu wato ba su tsaya ma akan nabdul ahad ba wato wurgi da alƙawarin ubangiji ya da su ba sun tsallaka sai shallake sun tafi zuwa wato kafirci sai zama bai tun kuɗa zuwa kafirci shine wannan alƙawari shi yasa aka kawo ban tsakani Allah ta'ala da ya ci gaba sai ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi a lokacin da wani manzo ya zo musu daga wajen ubangiji ubangiji sai ya ce wa lamma ja'ahu rasulun wani manzo bai ce sai da manzon ya zo musu ba ko ya ce da manzon Allah ya zo musu manzon Allah Muhammad ya zo musu bai fara ka ba sai ce wani manzo saboda ina maka girman sha'aninsa girman sha'aninsa manzo ne wanda yake yana da girman sha'ani ubangiji bai bar mutane kara zaba ya ga muku sufufin shi ba shi ya ce wa lamma ja'ahum rasulun kuma Allah ta'ala sai ce min indillahi da yace min indillahi wanda ya nuna maka cewa indiya wannan sakon min da ya zo da ita anan ana kiranta ibtida'ul ghaya dan ka san daga ina ne manzanci sa ya samu asali ba wai daga dadin kansa ne manzo Allah yake faɗa wannan maganganun ba daga wajen ubangiji ne wato kamar a a wato sako ne sako ne wani babba ya aika to sai ba a ce wannan babban ne ya aikawa ne zo ba kai zai zo sai aka ce maka sai baka ji ka gaya mishi amma fa baban ka yake kira ka ba kace sai ya ki zuwa sai kace wannan sakon fa daga wurin baba ne ka ga da kace daga wajensa dan ka gane muhimmancin abu barka da ce wannan ma ja'ahum kitab wannan ma ja'ahum rasulun sai min indillahi daga wajen Allah ta'ala ne fa yazo wannan wannan wannan manzon wannan yace da zakaya dan kusan wai dan su ƙara fahimtar cewa wannan sako ne daga wajen ubangiji ne wanda ubangiji shi ke shi ya wato ya ya wato aiko shi ta hanyar wato wani wanda yake aminu aminu sama amintaccen sama wato malaika jibrilu ya zo ya kawo wannan sako zuwa ga amintaccen ƙasa wanda shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya wato dukkan wannan sakon yana daga wajen ubangiji ne min indillahi daga wajen ubangiji ba daga wajen sa ba dan ya nuna khususiya da kuma girman sha'anin sakon sako ne wanda ya aiko mai girman sha'ani da haka sakon da ya aka aiko ma sai zama sako ne mai girman sha'ani Allah ta'ala ya ce wa lamma ja'ahum rasulun min indillahi wani manzo wanda yake daga wajen ubangiji ne musaddiqun lima ba'ahu wanda yake gazgata abu da ke tare da su annabi sakon da aka bashi sako ne wanda ba sako ne wanda yake wato ba bako ba sako ne wanda irin sa kwatan kwatin sa an saba gani annabawa suna ba da wannan sakon ah hisa Allah ta'ala kita musaddiqu lima yana gazgata abin da ke tare da ku me yake tare da su shine a tawa da injila duk da da yawa ya rikirkice ko a lokacin manzon Allah ko gabanin ma manzon Allah ya zo to amma dai duk da haka akwai wani burbushi na gaskiya da suka sani malaman su sun sani kuma sun akwai shi a rubuce wanda wannan zai taimaka wajen fahimci gaskiya an taka manzo Allah inda suna son su karbi gaskiya to amma tunda ba sa son gaskiya sai na ba su karba ba shi yace musaddiqu lima ma'ahu yana gaskata abinda yake wato tare da su sannan kuma ubangiji ya ba shi wasu alamomi da su gane shi daga cikin alamomi da suka da manzo Allah da aka faɗa cewa na Allah za a gane shi kai tsaye shine za a ga yana umarni da kyakkyawa za a ga yana hani da muna za a ga yana halatta da da yana kuma haramta wato alkaba'id munanan abubuwa da wanda suke karanta sannan kuma wasu abubuwa wanda ta a cikin shari'a su abubuwa ne masu tsananin gaske shi ke na ubangiji kuma zai saboda maza Allah ya zo kuma za a ga ana ta samun sauki saboda shi wa ba sallaka ila rahmatan lil alamin shi kansa tunda da ma aiko shi rahama ce ga al'umma saboda ka duk wasu dokoki masu wahala zaka samu wato Allah ta'ala daga lokacin da aka aiko manzo Allah to an mai da su masu sauki kuma wannan shine abin da ubangiji ya faɗa a cikin al-a'raf Allah ta'ala yake cewa allazina tabi'una rasulan nabiyyal ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladhina amanu falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabi'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun Allah ta'ala ya faɗi wasu alamomi da za su gane za su gane gaskiya ana takan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ku gane za ku ganshi annabiyul ummi annabi ne wanda yake ma'uwanan annabi wanda yake kan dabi'an ma yake da mafi ta haife shi baya rubutu baya karatu amma kuma zo da wani abin da yake ga garabadau zai zo da wani ilimi wanda yake ya ragar kowa shi ne annabiyul ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil wanda za su same shi a rubuce yake wannan annabi da zai zo a taurarsu da injilansu babu kowane a cikin sunan da tsohon alkawari da sabon alkawari in aka bi da gaske in ba dan an shashare ba to za a ga lalle inda aka ce gashi na matsala zai zo kuma da sufofinsa da sufofinsa ba wai wato dabo aka musu ba Allah ta'ala ce daga cikin alamominsa in ma mutum bai gane ba ya amuruhum bil ma'ruf yana uwe da kyawa yana uwe da kyawa saboda haka kuma kaga anan a kai ma in zaka zama kai na gadan annaba su dole a samu daga cikin da auka kana uwe da kyawa ba ba kana umarin da wato kiyayya ba kuma yi da kyakkyawa ya aure bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar yana kuma hani daga mummuna wa yuhillu lahum at-tayyibat sannan kuma wasu abubuwa dada da za ga shine mazala yana halatta shi wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wasu abubuwa da dante dauda ne ba daidai bane kayan ba irin ba za ka matsala yana hanawa wa yadawu anhum israhum wal aghlal fi kanat alaihim duk wani hukumce hukumce da wasu dokoki masu wahala da aka sanya aka sanya ma ahli kitabi gabanin zuwa matsala saboda munanan ta'adar su to matsala zuwansa za ku ga wato matsala ya sanya ya ci ya dinga cire muku wannan dokoki sai da sai dai sauki kawai Allah ta'ala da ya gaba da wannan sai ya ce kuma alladheena amanu bihi da duk wanda suka yi imani da manzon Allah wa azzaru kuma suka girmama shi ai wa waqqaruhu wa azzamuhu shine wa azzaruhu azzaru ma'ana wa azzamuhu suka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nasaru kuma suka taimaki addinin sa wa tabu'u nuran ladhi unzila ma'ahu kuma wannan abin da aka sauka tare da shi na Qur'ani wanda ke haske ne suka bi wannan Qur'anin ulaika humul muflihun to wannan sune wanda suka rabauta mafhumin wannan aya wanda bai bi wannan abin da aka saukar manzo Allah mutu bai rabauta ba bai rabauta ba kaga anan a wannan aya Allah ta'ala ya faɗi cewa musaddiqun lima ma'ahu wannan annabi yana gazgata abin da yake tare da su yana gazgata abin da yake tare da su wato abin wannan yana ta fuska guda uku ta fuskan farko shine za a ga in in a taura ya yi umarni da wani abu kyakkyawa za ka ga akwai irin sa Qur'ani kuma abin da ya fi shi kyau idan a taura akwai wani abu da aka hana mummuna za ka samu irinsa alkur'ani kuma abin da ya fi shi kyau sannan kuma daga cikin abin da kuma zala zai kara musu wanda a taura da injila ba zo da shi ba shine wasu wasu abubuwa wasu wahalhalu to shi za su za ga an ba mu zalla an keɓace shi wasu keɓacetan abubuwa keɓacetan koyarwa na shari'o'i wanda an kawo saboda a samu sauƙi ma al'umma wanda su kuma a nasu babu shi sannan kaga su yi ƙur'anin mu da muke da shi injila ya tawa da zabura da duk wani littattafai da kuma ƙari ba sabani kuma wanda ke da takaita akan waɗannan littattafai haka wannan ƙarin da zai samu na wato a taura ko wato a cikin alkurani ko zai samu ba ta fuskoki da dama yanzu mu duba mu dai kallo ko da far ne haka a cikin koyarwar su dan ka fahimci cewa abinda mu yanzu musulmi muke yi to wani abu ne da haka yake a cikin koyarwar su amma su yanzu ba sa yi abinda musulmai ke yi za ga yanzu suna aibata musulmai cewa ko musulmai ko wadannan addinin naku an riga an daura addinin ku da wahalhalu kullum so biyar sai ku yi sallah sannan kuma sai ku yi qiyamul layli ku ba ku da aiki ne sai Allah ya ce annabi ya ce wanda ta ga za ka ji wasu wannan daga cikin abin da yasa za ka ba su musulunta saboda suna ganin kuma kun sun yawa ai su yanzu sai sati sati sai ma wani lokaci ma wani ma sai wata ma bai ma abin da ba shi kawai abin da dame shi ne wai zama ya tsarkin zuciya to wannan ba haka shi ne koyarwarsa a cikin addinin ba shi sa ubangiji ya ce musaddiqul lima ma'ahu abin da ke tare da hutu idan san zuciya ku ne qur'ani bai zo ya dace san zuciya ku ba amma idan abin da yake a cikin littafin ku ne kyakkyawa za ku ga qur'anin qur'anin mu shi ma yana faɗa yana faɗa yanzu misali idan tauhidi ne in tauhidi ne zaka ga qur'ani ya faɗa tauhidi zaka je annabi Musa tauhidi tsohon alkawari in ka shiga kuma shi ma cikin wata sabon alkawarinsu bible ɗinsu za ka gani shi ma tauhidi kana gamawa za ka ji za ka gawa to ba sa yadda su bauta ba wajen ubangiji to kana zuwa ƙuranin mu ma suka ji an ci alaka ya ba da labarin cewa da ƙarfa aka fi kulli ummatar rasulan an i'budu allaha wa tanibu tabu za ka gawa to abin yayi ittifaqi ba za ka taɓa samu a cikin bible inda aka ce duk da akwai duk da akwai rashin ladabi da suke ma ubangiji a ce isra'il yaqub kenan yayi damba da ubangiji a ce kaza a ce kaza wannan da wasu mangalar shin kyautawa amma ba za ka samu karara inda za ka ji an ce wai ga shi ga annabin Allah zai na bautan gumaka ba ba za ka gani ba to kaga wannan ubangiji da manufa ne ya sanya ba su iya kawo wata ƙarya za ta nuna haka ba akwai abin da za ka cin karo ne da juna da kuma rashin ladabi ga annabawa da kaza da kaza da kaza da kaza amma ba za ka ga a da suna faɗan wasu rayoyi amma za ka ga a cikin sabbin alƙawarin Allah ga wani da annabawa suka yi magana tauhidi na da yawa yana da yawa duk ko da za ka ga sun kawo wani abin da ke zarga zahiri da shi kafirci ne za ka ga ba zai dace ba zai dace da abin da shi wato suka faɗa na annabawa na cewa su ba sa sun kaɗaita ubangiji da bauta ba yanzu misali za ka ga tun da kan annabi Ibrahim zuwa annabi Musa zuwa annabi Isa za ka ga an zo an nuna yadda suke bauta ma Allah suke wato sakankancewa su yi ruku'i su sujada wannan yana nuna tauhidi yana nuna tauhidi da manzala shi ma ya koyar a cikin addininsa idan misali an je an duba cikin wato sifir takwin ishahu takwin sai kiransa sura na wato genesis ɗin nasu kana zuwa zaka ga an faɗi cewa gashi ibrahim wa ala wajhi sajidan kawai shi kenan sai ya fadi a fuskansa yana ubangiji sujada yana nuna yana nuna yana da ubangiji yake bauta kenan ba za ka ji a ce yayi ma wani ba amma dai aka ya fadi ma wani ya fadi ma ubangiji sai yana mai sujada wannan kaga ibada ce sujada ne da musulmi ke yanzu su suke irin wannan su za a ga yanzu su ahli kitabul ba wani ibada suke ba me yasa to ba sa yin irin na annabi Ibrahim kaga wannan kin da muka cewa ba su yi da koyar annabi Ibrahim ba haka idan kana zuwa cikin annabi Isa ma su kirista suke cewa shi shi wato dan ubangiji ne to ayoyi da dama idan ka duba zaka ga a cikin da ke cikin Bible din har yanzu dai akwai ayoyi da yawa wanda suke nuna wato kadaitan kadaitakan ubangiji da kuma yadda ke kadaita ubangiji da bauta in ka je ka duba cikin Ishahu Luka zai kenan shi wato sura na sura na Luka zaka ga inda ake cewa yake cewa wanfasala anhum nahwa ramyati hajarin wanfasala anhum nahwa ramyati hajarin wajafa ala rukubatayhi musalla ana nabi isa kenan in ka je ka duba sura su na lukun nan yace shikenan sai ya rabu da mutane ya dan kyale su sai ya baro cikin ayar mutane nahwa ramyati hajarin kusan kusan inda zaka jifa sai Allah ya zama sai annabi annabin Allah Isa sai ya zama ya kebe ya bar mutane wajaka ala rukubatayhi wa salla sai ya fadi da kafafuwansa da gwiwoyinsa sai ya salla ya za a ce ubangiji yana salla kuma ba yake bauta ta kaga ashe wato abinda suka yi abinda Allah ta'ala ya gaya mana Qur'ani mu ma yanzu kaga muke yanzu mu muke ruku'i su suna ruku'i ne na suke ruku'i waɗannan mutane ba sa aro su ruku'i a inji a injilan matta in an duba zaka ga a to annabi Isa a wajen ake magana cewa wato kawai sai ya shige gaba wa harra ala wajhihi sai ya fada a fuskarsa wa kana yusalli yana yin sallah yana addu'a ka'ila yana cewa ya abata ya ubangiji in kace sai ya abata shine ya rab abata wato baba saboda galibi a wancan lokaci kamar da ibnu kafe da wasu cikin malamai suka fada a wasu daga akwai daga cikin al'adun su suka yi ta'abiri da uba suna nufin ubangiji eh kuma mu a wasu ayyuka ga shi ma yanzu ya zama wani wani haƙiƙa urfiya idan muka ce ubangiji ba muna maganar uba ba shi sa muke bacci tsakanin ubangiji da ubangida amma za ka kusan da ma'anar ɗaya ne in ka juya ka ce uwar gidiyansa ce ai wato wacce take kamar uwar ɗakin sa sai ce ya abata in amkana yace idan zai yi falta'bur an anni hadhihi alkas wannan bakin cikin da ya dame ni ya baran da ni idan zai yi ka kauci ka kawar mun da ita walaita kama uridu ana amma ba yanda ni nake so ba bal kama turidu anta yanda kai kake so yanzu wanda kaga shi annabi sai yake fada wai yake fa neman ubangiji wai bakin ciki da ya dame shi da mutuku da ake masa ubangiji ce masa wannan bakin ciki ubangiji na bakin ciki kaga wane ya dace da annabi isa mu musulmi ko kuma su su mu muka dace da annabi isa dan ga shi ga yanzu aka shi ace yana sallah yana roƙo yace ko ba wai abin da shi yake so ba abin da shi Allah yake so ya kuma ce kuma wannan bakin ciki da ya dame ni ya ubangiji ka kawo min da ita ka kawo min da ita saboda kaga wannan yana maka cewa annabi isa bawa ne kuma daga cikin abin da yake yi a cikin bible din ba shine yana yin ku yana yin sujada wanda kaga mu muka fi dace da annabi Isa ba su suka su ne suka dace da annabi Isa ba shi da Allah ta'ala ya ce musaddiqu lima ma'ahu yana gaskata qur'ani ya yana gaskata abin da yake tare da su qur'ani ya ce annabi Isa ba wa Allah ne kaga kuma bible din shi ma da kowa alƙawarin su sabon alƙawarin su su tabbatar annabi Isa annabi Harun da waye waye duka da annabi Isa duka waɗannan bayan Allah ta'ala ne wannan kaga ana magana bauta kaga duka suna sallah kenan duk suna sallah to yanzu waɗannan mutane da suke sallah dama dama yahudawa ba amma su yanzu kirista ba ruwan su su kirista ba su yanzu maganar bautar Allah su yanzu abin ya zama wani kamar kare kuma sannan kuma wato wani abu ne sananne ga wanda yake duba tsohon alƙawari ko tsohon alƙawari zaka ga suna faɗan cewa ka mutum ya ibada sai ya sai ya wanke fuska ya wanke hannu wace wannan mun ko su mu ce wannan mu ce wannan za ga ayoyi da ayoyi da dama da da surori da dama a cikin wato tsohon alƙawari sabon alƙawari an yi magana cewa idan za su yi bautan Allah sai sun wanke wasu sai sun wanke jikinsu sai sun wanke fuska da hannu in ka je ka duba ishawul khuruj wanda suke cewa wato fitowa a ciki aka magana cewa haruna fa yaksiru harun wa banuhu aydiyahu wa arjulahum sai harun da ƴaƴansa sai su wanke hannunsu da kafafuwansu idan da kazo kai mata lishtiba idan suka shiga wato a tanti na ibada sai can gaba ce wai kuma zalika faridatan abadiyya lahu wal naslihi mada ajalim aka ce to wannan kuma abin da ake faradi ne wanda zai cika da wama ga annabi harun da ƴaƴansa da kuma wato wanda zai har zuwa ƙarshen rayuwar su baki da suna yi yanzu a zai magana alula wace za su ke magana alula su gani suke ma duk wahala ce kullum ka zo ka tawo aiki aiki alula a za ga wannan abu ne wanda ke koyarwa ne a cikin addinin su banda shi kuma akwai a cikin ha'ira yau dai a cikin shi wannan alfurucin inda suka yi magana cewa annabi fa'ata musa wa harun min amamil jama'a annabi harun da annabi da annabi musa suka zo a gaban mutanen su ila babi haimatul ijtima' a gaban inda suke taruwa bayan taron su da suke zama suna yin ibada wa saqata ala wajhihi wajhihi ma suka fada a fuskan su fatara alahu majdun rabbi anan ne girman girman wato mu'jizar ubangiji ya bayyana musu fa amara hu rabbu bi darbi al-hajar sai annabi Allah ta'ala ya umarce shi da sandansa sai ya daki wannan wannan wato dutsen nan saboda ruwa Allah ta'ala yana suna ba mu labarin wato abinda ubangiji ya faɗa mana aya baya wa idza tasqa musa li qaumihi فقل بضد عصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل اناس مشربهم to wannan shine Allah ta'ala ke ba su kuma su karba mai tashi ana suke cewa lokacin da suka zo wajen suka ce to ya laka aje inda babu ruwa to shikenan annabi Musa da Nabi Hamsa suka je suka yi bautan Allah suka yi sallah kun je fasin suka yi sallah bayan sun yi sallah shine a dan suka ga girman ubangijin su sai ubangiji ya ce to dashi sandan ka je ka buje ka buje wato dutse shikenan sai ruwa a ciki aka samu irin wannan a ciki aka samu duk da za ka gani wani lokaci in kana hadawa yanzu kaga yadda shi ubangiji ya faɗa mana ya bude daɗin ji akan yadda su suka faɗa saboda asalin shi wannan bible din rubutun nan ba wai rubutu ne wanda yake asali shine a tauran da aka saka annabi annabi Musa ba kusan ma'anar a tauran ne ba wai ba wai wato ita ce a tauran ba a sannan kuma daga cikin abinda wato su yanzu ba sa yi amma kuma yana cikin koyarwarsu shine a ƙa'ida ta wato addinin musamman da addinin yahudawa in za a je wajen bauta cin takalmi ake cin takalmi ake ubangiji lokacin da annabi musa ya tafi wajen wajen wajen wato to mai alaka ya ce masa fakhla ana alaika innaka bil wadi al muqaddas tuwa yace ka ce takalminka to wannan ya zama ya zama wato sunna ce ta yahudawa dai in za a je wajen bauta bautan ubangiji to akan ce takalmi to yanzu yanzu da suke da suke har tsohon alƙawarin da sabon alƙawarin babu ruwa su in suka zo ma jirgin takalmin suke zuwa ɗaya daga wanda wanda daga ciki ma ya rubutu ɗan amurka ne wai ya kamata ba a gaya ma su musulman musulman amurka ba in suka zo za su yi musulunci musulunci inda amurka za su yi so a gaya musu su dala ba a shiga musu kawai a dinga wancan takalmi a wajen za a je wani ibada sunan amurka ne saboda haka su dinga yin wani bashi na musulunci irin na amurka abubuwa da yawa ya faɗa su a nan ba za a ga sa wani kafir ba a sai dai a dinga sa wani dan kujeru ko wani abu kaga wato so yake mu zama arna irinsa shi ya arna kin ma ya zama zama arna kuma yanda shi ma ya bar koyarwarsa haka yake son mu abin nan to yanzu ban kaje ka duba cikin littafin su zaka ga a ce a sifrul khuruj din dai sai aka ce Allah ta'ala ya ce ikhla'na alayka ce ta kalmanka la'anna al-mawdi' alladhi anta fihi waqifun alayhi ardun muqaddasa saboda inda kake zaune kake tsaye a nan waje ne mai tsarki ana ilahu aba'ika ni ne ubangijinka ubangijin iyayenka wannan ka dinga kwatantawa da wato yadda yanda ubangijin yake ta'abir yanda yake ba da labarin a qur'ani da kuma yadda su suke ba da labari saboda zaka ga da bambanci da bambanci a yadda lafazan lafazan inda wanda ke da larabci zai ga da bambanci wannan lalle wata fasara ne wata tarjuma ne amma shi wannan zaka ga ana ubangiji wanda wato ya sanya haƙiƙa ne abin ya faru ne yake baka labari ubangiji ta fa khala'na alayka إنك بالواد المقدس طوى أما كنت لكم شيء إخلعنا عليك لأن الموضع الذي أنت فيه واقف أي وانا كذا كسم كوني زي لا تندف وانا ني ما زي وانا كسيا ني ما إن شاء الله إن جارة القلم ياسي لا تندف وانا saboda haka dai waɗannan abu duk waɗannan ababe zaka ga dan Allah ta'ala ya faɗa cewa manzo Allah da yazo musaddiqu da ma ma'ahu yana gaskata abu da ke tare da su za ka ji abin da yake cikin littattafansu na gaskiya na Qur'ani ya faɗa in ya ba faɗa a cikin kamala wanda ya fi kowanne kyau a wani lokaci in ba a cikin a taurarsu ba za ka same shi a cikin abin da annabawa su suke faɗa za ka ce abin da annabawa su suke faɗa akwai sauran kamar da na faɗa ita tarjama na a tauran nan a lokacin da suka yi dinga bayan annabi suleiman haka sun ta rigingimu tsakaninsu bayan har annabi musamman to kun san daga baya sun ta rigingimu sai zama ubangiji ya sallado makiyansu a kansu wa kaza ila ila bani isra'ila fil kitabi latufsiduna fil ardi wa la ta'lamuna 'uluwan kabira fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana awli ba'sa shadidan fajatu khilal ad-diyari wa kada to wannan duk shine abin da ubangiji ne yake fada cewa za su za su ta'addanci kuma ubangiji ya sallado mutane a kansu to sai je ya sallado mutanen babila a kansu su bukta nassar da sauransu ya je kuma sai lokutan rumawa a kansu to bayan nan bayan wato an riga an gaba akwai lokacin da a tarar tabbace ubangiji kowa ya so jaraba su ne kawai sai ya zama a tauran an nemi ta a rasa wannan su da kansu suke faɗa ba wai aka zo aka yaya kaya kaya kaya kaya za a yi to sai aka sami wani wanda ake kiran shi uzai wanda wanda ake Allah ta babu labarin cewa qalatul yahudu uzair ibn Allah to suna kiran shi wato izra al-katib to da ya zo shi kenan sai wasu daga cikin abin da ya iya tunawa sai ya ƙara wato sa aka shiftan wasu daga ciki ba wai shine kwabo da kwabo wannan ba wannan wanda kwabo wanda zaka ji wasu ma sai bayan da tsawon annabi musan da jibawa aka ta rubutawa zaka ga babu isnadi to shi wannan izra al-katib ko uzair al-katib shine iya dawowa da abin da iya haddacewa ne saboda abajan ma da'i da suka ji ya rubuta dawo da wannan littafi ko ma'anar littafi din sai zama wasu daga cikin su sun mai da shi ya zama sun ce ma shi kansa dan ubangiji ne ba kowa ba duka yahudawa da ke cewa uzairu dan ubangiji bane za ga wasu na kokarin cewa ma mu ba shi alkafin baki da a akwai akwai malamai da yawa sun faɗi daga cikin su akwai yahudawa asbahat wanda suke irana yanzu wasu daga ciki a wancan lokaci sun faɗa haka wasu daga cikin laraba yahudawa lokacin manzo ba sun faɗa haka inda ba su inda ba gaskiya ne ba su sai da ba da za su ce su ba sai da ba irin su ibnu suriya da su malik ibnu abbas da su sun kaita manzo Allah saboda haka wani abu ne da suke faɗa saboda haka a yanzu wannan a tarar da muke gani ba ita ce a tarar da aka kama annabi annabi Musa ba dan haka baka cewa wannan maganar ita ce maganar ubangiji sai da kace ka imani da taura ba ba wannan wanda suke faɗa ba amma ko jidda haka ana iya samun wani abin da yake asali ya ya da wani burbushi na shari'a wanda za mu iya daukar su mai hujja da shi mu ce gashi Qur'ani ya faɗa su ma shi ma littafin su littafin su ya faɗa a cikin littafin nasu mu ya abin da mu yanzu muke su yanzu ba sa yi shine akwai wankan wankan jaraba da wankan haida a shi ga manzala ya zo da abin da ke gaskata abin da ke tare da su a cikin littafinsu sun faɗi cewa idan mutum ya yi yana da janaba to sai ya yi wanka mace tana da haila sai ta yi wankan haila ta yi kwana bakwai haka da sauransu in ka je ka zuba cikin isha na allawi littafin lawi suran lawi a wanda daga baya suka kuma suna wato suna kulawa da lamarin addini a cikin yahudawa to shi ne yake suke ake cewa idza idza kharajat min rajulin nutfatu mubada'atin idan mutum ya kwanta da mai ɗakin sa ya tara da ita sai wato yayi inzali falyaghsil jami'a badanihi lillah to dukkan jikinsa ya wanke da ruwa su suna yin haka wajen ibada musamman da yahudawa yanzu su babu ruwan su da mu da muka da nake cewa nake cewa ba su su yahudawan ba wa idza da'a rajul min imra'atin bi nutfatin falyastahim ma bil ma'i idan kuma ya kwanta da mace duka aka samu inzali to duka zo su zo su wanka da kansu wannan kusan mu a shari'a musulunci daga baya wannan dokan a share ta mazala ya share wannan dokan cewa mutakar ya kwanta ko yayin zali ko bai zali ba zai za a yi wanka amma farko al'amari a wannan shine dokan mutakar in an kwanta sai an yi zali tukuna haka maganar haila yace idza kanat bi imra'atin saylana damin min jasadiha idan mace tana akwai wato jini na gudana na hailanta ka aratin nisa yadda al'adar mata yake fa sab'atu ayyamin takunu fi qamatiha to ta jira na kwana bakwai sai ta falta kun fi ayyamin qamatiha najisa ta daina yin ibada ta zama kamar tana da najisa lokacin take cikin hailarta thumma idza tahurat in ta tsarki ashe za ta zata wanka kenan idza tahurat min sailaniha faltanzu sab'ata ayyamin thumma taqahur thumma taqahar wannan suka ce in ta yi tsarki shi ke take wanka in ta yi tsarki sai ta wanka shi wato sun ma idan tsohon shi wannan yana maganin kamewa jinin sun ma tabbahar wato shi ta yi wanka kuma shi ne wato tabbahar na biyu wanda kaga duka yana nuni zuwa ga wato yadda maza Allah ya zo da dokoki kuma duka ya gazgata abin da yake tare da suna a tara da injila ko a yanzu ba ya da su da wannan wanda ke nuna cewa wato wani alama ce da ke nuna gaskiyan anabtakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ana magana bangaren ma'rufi ma kenan amma idan maganar hali ne daga mummuna za ka samu idan abu da magana zai yana hana za ka samu su ma ubangiji ya taba hana su kwatankwacinsa ko kuma irinsa kamar ruwa ga kamar wato shan giya a cikin littattafan su wanda mazala ya hana mutanen su shan giya sabon su ma a cikin littafin su hana shan giya amma za ka yanzu babu ruwansu babu ruwansu yanzu su shaye-shaye suke yi a cikin littafin su sifirul amtar proverbs yake cewa la tanzur illa ila al-khamri kar ma kana kallon giya idan marrat idan ta je ta jika sosai ta zama ta yi daudin nan hina hina tanharu hibabaha fil ka'si a lokacin da zaka ga tana bada wannan wannan waves din haka a ciki in aka wato dajila to sai aka ga wato alamar ka tana yin wasu ƙwayaye haka a sama to in ya in in wannan ƙwayayen ya bayyana ya yi alama kamar yayi wasu hanyoyi yayi wani zane-zane a sama na ruwan to kaka ga kana kallo a wannan gidauniya din wa sagar murakaraka ta zama maka wani abu mai kyalli tana baka sha'awa ka je ka sha to kar ka je ka sha fil akhir saboda ka sha al'amari in ka sha talsau kal hayya wannan mayan da zaka zo ta bige ka za ta zama ta ta wato harbe ka ne kamar yadda maciji ke harbi watar da kuma tana wato harbi da kal ufwan kal ufwan kamar wato kumurci na maciji wanda kaga wani abu ne da a cikin addinin mu akwai shi amma za ka ga wato su babu ruwansu babu ruwansu maganar shan giya su suna ganin wani abu ne wanda yake ba ba wannan ba ba dole sai an an iltizami da na shari'ar ba to kaga wannan wannan ubangiji ya faɗa cewa ya amuruhum bil ma'rufi wa yanhahu 'anil munkari akwai shi a cikin inda ma'rufin da ke cikin littafin akwai za ka ga manzo Allah ma faɗa irin wannan to kuma me ya ƙara da Allah ta'ala yake faɗa ta wa anhum israhum wal aghlati kata alaihim ƙari da manzo Allah zai masu ƙarin da manzo Allah zai masu shine wato wasu abubuwa da ta a shari'a su babu ita babu ita a wannan shari'a sai manzo Allah ya zo ce yanzu akwai daga ciki akwai sallar takalmi sallar takalmi babu wannan shari'a a cikin a cikin shari'ar Yahudawa shi da zo a cikin hadisi ne cikin as-sunan hadisi hasan hadisin Shaddad ibn Aus manzo Allah yake cewa khaliful yahuda khaliful yahuda wa sallu bi da'alikum wa khifafikum ku saba ba yahudawa ku ku sallah wa khaliful yahuda fa idahu la yusalluna fi da'alihim wa khifafihim ku saba ba yahudawa su ba ta yin sallah wato a da takalmar su saboda haka shi mun faɗa ta bayan lokaci dama su za su wajen ibada su suna ce takalmi ne shi yasa malamai suka ce kaga musahabbi ne in an samu waje inda ba kafir ba kai sallah ba takalmi saboda ubangiji ya kawo ne saboda tasirin taisiran saboda sauƙaƙawa taisiran wa tahfifan saboda sauƙaƙa shari'ar manzo Allah sai zama an halatta mu ma iya sallah ta kalmar ka ƙari da san cewa dole sai mutum zai ibada ta ta kalmar sa wannan ka kawo halacci amma da aka ce zaka yi sallah ta kalmar idan idan dalili ya bayi zaka yi sallah ta kalmi wannan kaga wato sauƙaƙawa ne kuma shi yasa zaka zo ka ce zaka zaka faɗa da sunna kace zaka faɗa da sunna shari'ar manzo Allah ce yanzu kake son ka wata kari da ita su ne aka ce faka la'ana alaika ba shi ne aka ce aga ba nabi musa ba ka ce takalminka shi wani mazala ya zo tunda da ba daga cikin alƙawarin da aka ce an yi da su mazala zai masu shi ne wato ya rage musu wani abubuwa masu wahala sai ya ce khaliful yahuda wa sallu bi ni'alikum fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa khifafihim ku salla da wato takalma ku saboda su ba sa yin salla da takalma su wannan kaga sauki ne na gaske da kinna wato sauki al'amarin koyar musulunci sannan kuma akwai abubuwan da daga baya ba ma su da shi a shari'ar su amma aka ba manzo Allah shi wanda kuma yana daga cikin abubuwan aka musa alƙawari cewa manzo Allah zai ba su wannan daga ci akwai taimama daga ci akwai taimama daga ciki kuma akwai kuma wato duk inda sallah ta kama kakai sallah daga ci akwai cin ganima wannan duka a cikin shari'o'in da suka zo gabanin su babu babu kamar da hadisi ta bude a cikin asahihai hadisi Abu Hurairah daga cikin abin da manzo Allah ya ce an ba an kebance shi da shi wanda ba ba annabawa ba gabanin sa ba shine akwai cin ganima akwai taimama da ta su dai in ta in ta rikice to dole sai dai ka ka samu ruwa sannan zaka sannan zaka ibada sannan kuma su a wajen su sai ka je ka samu wani mai irami wani ibada sannan zaka ibada amma manzo Allah aka ce an shi mutanen sa duk inda sallah ta kama su kawai su sallar su to kaga wannan duk an keɓance manzo Allah da wasu abubuwa ne wanda a ƙari ne akan addinin su Allah ta ce wa zawa anhu israfun wal aghlal fi kaat alaihim to da ire-iren waɗannan abubuwa wanda ga mai hankali idan mutum ya lura in da ubangiji ya ce zai wato wani manzo ya zo musu wanda ke gaskata abin da ke tare da su in kana kan ruwa ma'arufin da kuke da shi yana da shi mun kai da ke da ake aka hada ita ku shi ma yana da shi kuma ga shi ya ƙara to wanda ya kawo maka ƙari ai shi farka imani da shi kenan to amma da yake lamarin su ba lamari ne wanda yake suke gina shi akan wato adalci ba su da ga yahudawa to su da ma mutane da aka san su da bin san zuciya su san zuciya suke da kafirce ma ayoyin ubangiji to kaga dan su sa abu zalla wannan abu ne abu ne a fili su kuma nasara za ga asalin batan su shine wato jahilci da kuma wato bauɗe ma abinda hankali ya nuna da kuma nasi ya nuna mubayatul ma'quli wal maqul abinda nasi ya nuna kawai karana gashi ko kuma abinda hankali gashi ya nuna ga inda yake kawai sai su yanzu misali inda hankali kai za a ce ubangiji yana da da kuma kuma kuma wannan dan ubangiji kuma gashi ya zuwa ta shan wahala an yi fada da shi yana fadan ubangiji an yi fada da shi kuma ga an ci galaba a kansa har an samu kufoshi an kaskafe shi kuma ga aka ga wannan abu aka ga ba hankali wannan ba to bai da nasi ba da kuma dai da hankali ba saboda ubangiji dole daga cikin sifan ubangiji shine wato yadda ke da kamalul qudra da kamalul quwwa yana da cikakken iko da kuma cikakken karfi da za ka ce wasu sun mushi taron dangi a shi kaga ubangijin ba wata rana wato shi halittar kawai halittar kawai iya amma mai amma mai san me zai je ga zai dawo ba iya kamar dai dan adam ne da ake cewa yana yin robot amma yanzu robot akwai intelligence da ake an aka samu shi zai iya halaka wanda ya yi shi wanda kuma ga saboda nan nan dan adam shi bai da kamalul quwwa da kamalul qudra ka je ka samu shi intelligence amma daga baya zai maka wani abu da kashe ka ko kuma daga baya ka zo ka zo ya samu tutun kwakwalwa yana maka gadin gida ya tsammanin kai ne dan fashin ba kai uban gidan ba ya zo ya bude maka wuta kaga to amma kaga shi ubangiji babu wannan babu wannan ba zai ku dangi da dangi da ubangiji wannan ba to su wannan shi ne asalin batan nasara saboda jahilci da kuma wato bauɗe ma asalin abin da hankali ga ana gani kuru-kuru sai su kawo su bauɗe wannan hankalin to abin da ya ƙara lalacewa shi ne lokacin ƙani na biyar bayan bayan wato tawafi da annabi musa annabi isa ya yi zuwa sama da ubangiji wato ya ɗauke shi zuwa sama bayan shekara wani ƙani na biyar akwai wani bawa allah ake ce ogosin hifo ogosin hifo ya rasu 430 an haife shi 354 shi wannan bawan Allah da ya zo to duk wani rashin mutunci da rashin kyautawa da kiristiyan za ka ga suna yi ma koyarwar addinin addinin su yanzu ba ruwansu ba ba sai ba sallah ba azumi ba zakka ba ba ruwansu ba ba ruwansu to duk wannan koyarwar wannan mutum shi je shi ne je ta sa halin wani kakalika yi shi abin da ya zo a ya karanta wani abin da ake kira ni platonic theory wanda bariya ta ta aflaquniya mukdafa ko aljarida da ake faɗa na kokarin cewa a wato ubangiji kawai girgiji yayi kawai da ya fashe sai aka dinga samu wasu hankula da fita daga zatinsa sai zai ce to wannan shine abin da annabawa ke kira wato wahayi da sauransu sai ya dauko wancan magudancin sai ya dauko abin da zai kira addini sai ya hade sai ya garwaye su mu ba shine zaka sufa suna faɗin cewa su dauko wannan al-insanul kamil ko hakika muhammadiyya ko farko abin da abin da ubangiji ya fara sabarwa sai adam muhammadu wannan magudancin magudancin ne fatin ne suka dauko suka dauko magudancin suka hada shi da koyarwa addini suka hade shi wannan abu ne guda daya mun sha mun sha fada to shi abbasin himo sai ya dauko wannan koyarwa sai ya hada to da yazo kuma sai kuma yayi magana cewa a shi da ake cewa ku dinga bauta ku dinga sa bushin ku a ƙasa kuna yin sujada kuna yin ruku'i shi waɗannan dukkan muzai symbols ne kawai duka wani alamomi ne kawai da ake son kawai a ga duk majazi ne da kawai symbols amma idan za ka iya samun wato kusanci da san Allah din to shi kenan ba sai ka yi su ba to kaga wannan shine kada ran abin da ya jawo kaga daga baya su kiristoci sun daina ba maganin so abin da ya dawo shine kawai shine karam masoyi masoyi na gaskiya mabi na gaskiya ina san Allah shikenan wato duk abin so a wajen su duk zaluncin ka in ka mutu kawai ka ta ka ta fiki da wata daga cikin su zaba tambaya da cewa to wai ku me yasa kuke cewa Allah ya ji dan naku wai ku kuke da cewa zai ji aljanna bane to kaga wawaye a cikin su ba akwai mugu wanda zai mutu a cikin su kuma san mugu ne a cikin su ba wani zai kashe shi amma kuma sai da wani aljanna zai ci ana da farkin matan basira kuma wani da muke cewa Allah ya kansu ai aka ga uwa mu gamsu za su ji aljanna muke da to kaga sun musammanci ubangiji ba kamar suna ubangiji tilas saboda haka waɗannan su ne za ka kusa musamman yan katolika sun riƙe riko da koyarwa wannan mutumi ogosin hibo sun ci gaba da abubuwa shi a wajensa kawai shine ka samu ni'ima a hankali ka ci gaba da san Allah ka samu kaza ka samu kaza duk bauta ma Allah sai zan babu shi to wannan shine abin da ya je jawo kaga duk an bata addinin to wannan ba ana magana wai magana zai zai zai tabbatar su akan wannan san zuciyar ba shi abin da magana ya zo shi da musaddiqul imam ahu abin da ke tare da su na gaskiya shi ne zai gaya musu saboda haka sallah to magana zai fice ai sallah azumi zai ce ai azumi bauta ma Allah shi ne ce ai bauta ma Allah shi ne wannan shine abin da Allah ta'ala anan yake faɗin cewa musaddiqul imam ahu wato wanda ke gazgata abin da ya zo yake tare da su na wato at-taura da injila koyarwarsu na gaskiya Allah ta'ala yake cewa yace wa lamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah a lokacin da wani annabi saboda mai girman daraja ya zo musu daga wajen ubangiji wanda ke gaskata abin da ke tare da su nabadha fariqun min alladhina utul kitaba wani bangare daga cikin gungun wanda aka ba littafi sai suka yi wurgi da kitaballahi littafin da ubangiji ya ba su suka yi wurgi da shi nan wurgi kamar da muka faɗa wannan yana hukunta wato sun jifa da shi sun ce ba su ba su yi amfani da shi ba sun ƙi su yi amfani su yi aiki da abin da wannan littafi ya gaya musu a na littafi a nan ko dai wasu da cimma littafi qur'ani qur'ani ne zai ce musu kaza da kaza da kaza wanda dokoki ne da ke gazgata abin da ya zo gabanin gabare shi sai suka wurgi da shi suka ce babu nasar qur'ani wannan shi ne ubangiji ke faɗa cewa na bada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah wasu ko suka ce a nan kitabun Allah a nan littafin da suka yi wurgi da shi shine a taura shine a taura tun da suka je aiki da a tauran nasu to yanzu kaga kamar sun yi wurgi da shi ne tun da a ce a taura an ce su imani da manzo Allah kaga ba su imani da shi ba to wannan kaga kamar wata sun yi wurgi da shi ne a wasu malamai suka ce wannan labari ne akan abin da suka yi shi bayan annabi Musa bayan sun yi wurgi da taura suka kuma ɗauko sihirin babila sihirin babila suka je suka sanya a bakahun wannan koyarwar annabi Isa din annabi Musa annabi Musa daga nan kuma har zuwa lokacin manzo Allah har san da manzo Allah ya ci da su ya ci da su suna yin aiki ne da wato koyarwa koyarwa wanda ke wanda an murguda shi an gurbata shi to wannan shine abin da ubangiji ne yake ƙara gaya musu wannan shine maganar asuddi asuddi ke cewa lamma ja'ahum muhammadu a lokacin da annabi muhammad ya zo musu a lokacin da annabi muhammad ya zo musu araduhu bit tawrati sai suka je suka wato suka yi wato fito na fito da shi da at-taura fahasabu suka riga mashi husuma wasu suka ce a to ba su a taura qur'anin fa bai da taura mu ba fattafaqat at-tawrat wal qur'an sai manzo Allah ya ran da wasu mashi husuma sai ce to ko kawo a taura kawo qur'ani sai a ga yayi dai aya rajamu ayan ayan wato jefe wanda yayi zina ya taba aure suka ce babu manzo Allah ce a kawo bayan an kawo kuma aka ga akwai akwai ta saboda aka kaga sun dace shine fattafaqat at-tawrat wal qur'an fadama at-tawrat tun daga nan da suka haka ne sai ga alamar in aka ce a cikin gaba da kawo a taura to ba zana ci su da yaƙi sai suka yi wuri da taura suka daina amfani da tauran wa aka zo likita bi asif suka ɗauki littafin asif bin barkiya wanda littafin da ake danganta masa wa sihir haruta wa maruta kuma suka ɗauki sihirin haruta da maruta wannan wasu abubuwa ne kuma wanda sai mun sai a kotakila a gobe ko a cikin kwanakin nan masu zuwa ba lalle mun kokari ma mun dunkule manganin manganin ne masu yawa wancan aya da za mu shiga na yi tsammanin ba wata ila ma har a wani shekara ba za mu iya shiga wannan tafsirin ayan ba amma dai tun Allah ta'ala ya sanya za mu shiga shikenan sai mu shiga insha Allah ta'ala a wannan littafi da Asif bin Barqiya mu shafara kai za mu fara anan kafin wata ila mu fara tafsirin su a kwanakin da masu zuwa kusan duk za mu tayi ne akan wannan sihiri da ake yi na Annabi Sulaiman da gidanganta masa da kuma Haruta da Maruta a shi littafi da su dake magana Asif bin Barqiya Asif bin Barqiya mutumin kirki ne sakatare ne na annabi Sulaiman a kamar yadda Abdullah bin Abbas ya faɗa a riwayar al-A'mash da ke nuna daga Minhal ibn Amr al-Kufi daga daga daga Sa'id ibn Jubayr daga Abdullah bin Abbas yake cewa wannan katibu Sulaiman ne shi mutumin kirki ne wasu daga cikin malamai suna cewa ma shi ne wanda ya je kan kimtawa da bismillah ya je kawo masa ya kawo masa wato wannan gadan gadan wato karaga na Bilkisu na bilkisu to sai lokacin malamai sun ce shi ne to akwai abubuwa da daga baya annabi suleiman ya sa aka rika yawo Allah ta'ala ya jarabta annabi suleiman za mu zo karanta wannan kissar sai daga baya suka dinga sihiri bai sani ba annabi suleiman baya ji labari sai ya sa aka abi sahu sahu duk inda suke kwalbati kwalbati hanya hanya duk inda suke aje a ƙato wajen tafan nasu to sai ya ba asu ibn barqiya ɗaya daga wasu da cikin wayoyi sai ya wato ya ɓoye shi to in ka tana magana littafi na asibin barkiya galibin littafin da suke magana littafi na ƙarya shi asibin barkiya yana daga cikin wanda wasu daga cikin malamai ke cewa a nafsin ya ce je ya haƙa wa mahaƙa ya binne wannan littafi din to su yanzu sai gaba sai suka koma duk wani sihiri yanzu masu bautan masu masu bautan taurarin nan masu masu masu baka kasa da taurarin nan sai sai suna da wani littafi da sai kira shi kitabul ajnas suna cewa wannan littafi ne wanda yake wai asif ibn barqiya din asif nan wai shine ya rubuta ƙarya suke masa ba wani abu ƙarya ne in ga daga littafi ta muna nan hayan da aka ana yawo da shi banda shamsu ma'arif al-kubra to akwai littafi na kitabul ajnas in ga ka duwa zaka gani kawai ana ga maka tawara murifu gashi kaza wala tawara ga farin cikin sa ga bakin cikin sa kaza ga duk abubuwa ne da masu tawara da suka saba suna faɗi suka danganta masa wannan littafi littafi ne na ƙarya saboda haka anan sudi da ya faru cewa littafi na asu ina buga littafin da ake danganta ba asu ibn barqiya ba dan wai wannan abin da suke faɗa gaskiya gaskiya suka faɗa ba shi kuma haruta da maruta anan to kaga shimfiɗa ce sudi ya fara mana akan Allah ta'ala isan da ya faɗa cewa ba uzu al malkaini babila harut wa marut waɗannan su waye su mala'iku ne sarakuna ne me ya faru sihiri suke yi ba sihiri suke ba ya me ya jawo shi adam sulaimanin nan wai me ya faru ne har wato yahudawa suka masa shari suka ce matsafi ne wannan insha Allah idan muka zo a tafsiri da zamu a kwanakin nan masu zuwa duk akan wannan zamu yi sai ma mun matsa hannu kuma sai mun matsa hannu kware da gaske eh sai mun matsa hannu insha Allah ta'ala zamu yi kwari iya iya mun matsa hannu inda kuma muka tsaya nan sai mu tsaya wata shekara abin abinda bai ba mu iya faɗa ba wata kila wata shekara sai mu faɗa insha Allah ta'ala abin da muka tare Allah ya ba mu lada abin da muka fi'ar Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh